أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام طورا كراتم نا نبي رحمة وجنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة ودروس وعبر idan ba manta ba muna kan wato sa'ayi quraish ladan najaji fi raddil muhajiri dini nan muka da za mu tashi hiwarun baina ja'far wan najaji shine inda za mu tashi yau wato tattaunawa tsakanin ja'far ibn abi talib da kuma najaji akshiba an gane ku tsakanin najaji wanda ake kiransa akshima ko ashama ashamatu shine sunansa najaji mun ce title ne na wato na sarautar mutanen duwani sarki da yawa a Habasha. To na wannan lokacin sunansa Ashimatu ko Ashamatu. Mali ce sun ba arsalar najashi ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan najashi ya aikawa annabi alaihi salatu wa salam ya aika wa sahabban annabi alaihi salatu wassalam sai na biya shi ya aika wa sahabba annabi alaihi salatu wassalam karkashin jagorancin wa Ja'far ibn Abi Talib fa da'ahum saboda haka wato sai ya kirawo su falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u yayin da dan aiken su yazo sai suka haɗu gaba ɗaya yayin da dan aiken su ja'ahum rasuluhu yayin da dan aiken su yaje musu ijtama'u sai suka haɗu gaba ɗayan su waɗannan wato sahabban ƙarƙashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib ثم قال بعضهم لبعض sannan sai sashin su yake wa sashi ma ta kuluna li rajul idza jitumuhu me za ku ce wa wannan mutumin idan kuka je gurin sa qalu sai suka ce na kulu wallahi abinda za mu faɗa wallahi shine ma alimna abinda muka sani wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam da abin da annabin ya umarce mu da shi ka'inan fi zalika abin da muka san yana kai wa ma huwa ka'inun abin da muka san yana tabbata a kansa shi za mu faɗa saboda haka babu wani canji ɗabi'un asaba alaihi salatu wassalam da muka baro shi a makka yana cikinta da kuma wanda muka sani cewa yana gaya mana cewa nan gaba ma kaza zai yi shi za mu faɗa ba abin da za mu canja قالوا نعم فلما جاءه يعين دي يزو مسو وقد دعا النجاجي أساقفته الحالي نجاجي يا كراه أساقفة وادو سوني متانا da suke jam'ul asqaf kamar yadda malai faɗa kasa wa huwa al-alim alim wa ra'is min ulama'in nasara shine masani kuma shugaba a cikin malaman kiristoci an kira manya manyan fadodi rabaran fasas an kirawo su domin su zo su halarci gurin idan ma an annabi ta karya kun ga ai za su faɗa saboda haka sai aka kirawo wannan a saki fadin haka ce su zo fa nasharu masahibahum suna zuwa gaba ɗaya sai suka buɗe shine nasharu suka buɗe mushaf nasu shine kamar qur'anin sa injila injila ta su duk suka buɗe manyan littattafan su na injila haulahu a gefen najaki sa'alahum sai ba da musu tambaya fa qala yace fa ta'qib nan take sai ba da tambaya yace ma hadha din alladhi faradtum fihi qaumakum wannan wani irin addini ne da kuka bar mutanen ku akan ko kuka bar addinin mutanen ku kuka kama wani addini wani irin addini ne kuke akai allazi faratu fi qaumakum wanda kuka rabu da mutanen ku akan sa walam tadkhulu dini kuma ba ku shiga addini na ba kun ji tambayar wala dina ahadin min hadhihi al-umam ko addinin wasu daga cikin mutanen nan gaba ɗaya ko ba ku addinin kowa na ku kuke yi ku kaɗai kun bar nawa addinin kun bar na wayannan manya-manyan rabaran fatar sun sannan kuma kun bar na kowa ma da ya zo kallo a nan ba ku addinin kowa na ku sabo ne ku kaɗai me me zai faru haka suna jin haka a a a a qalat sai ummu salama take da ba take ba mu labari ko idan ba ku manta ba kace fa kana allazi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhuma a radiyallahu anhu wanda yayi magana da shi wanda yake shine jagorar tafiyar shine Ja'far ibn Abi Talib shi ya fara magana fa kana aka sa fa'ul mun sha fada fa'ul ta ta'kibin nan tana nufin nan take yana rufe bakin sa shi ma sai fara magana fa kana lahu yace ayyuhal malik ya kai shugaba ya kai sarki kunna qauman ahlu jahiliya mu fa mutane ne mun da muke cikin wato muke karkashin jahiliya period muna cikin jahilci muna cikin wani yanayi mara kyau na abudul asnama muna bauta wa gumaka wani akulul mai tata kuma muna cin mushi wani atil fawahisha kuma muna zai kiwo duk wata albasha me albasha duk wani abu mara kyau eh abu mai muni shine albasha ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan a wa sa'a sabila wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila in kana hadda wannan gurin ka kiyaye dan gurin da aka zo magana hadda sai Allah da zina kawai sai Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ina faɗa haka ne domin an malamai za ka wani ya hau kan duro yana wa'azi amma wallahi ya dauko ta nur sai ya hada da nisa'i wala takrabu zina kada ka kusanci zina kaga wannan amri ko wata irin zina kusa da ita karkaje inau kana bayin shaitan domin albasha ce wata a sabila kuma mummuna hanya ce to bara ku ji bambanci ta kuma ta aka yi wala tanki humana ka aba uku minan nisa'i kar ku auri abin da iyayenku suka aura daga mataye illa ma qad salafun ba wanda kuka yi da ba da tun lokaci a jahiliya biriyar kunyi to kada a kuma sai Allah ya ce innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila me yasa Allah ya haka abu biyu saboda ba zina kawai kai yanzu ba hatta auren babaka shi da ya zama hatta abin kyama kun gane bambancin wacce kwa zina aka yi magana kawai kawai wata kila wata ka gani a hanya ko zuwa kai gurin zina ba ka da alaka da ita ko kana da alaka da ita amma ba ta kusa ba shine bambancin wannan da aka yi magana mahaifiyar ka za ka ce wa maka tana abin kyama hankali lafiyayye bai kamata ya kasu cewa mutum ya nemi babansa ba ko to za ka ce wa makata da kuma abin kyama wa sa'a sabila kuma mummunan hanya shine bambanci saboda haka a daina gwama saboda haka sai yake cewa wal fawa wa na'til fawahi duk wata albasha da ka sani muna zai ke mata daga cikin gashi na suna auren iyayensu sannan mata har tuta take sawa mutum ya sa tuta tana nuna cewa nan fa gidan karuwai ne ba a sallaba kawai ka zo ka shigo har wannan abin suke kuma duk ana bibiya mutum ya sani kamar yadda yanzu in mutum ya sani in za shi gidan karuwai ya sani a har rotin da gidan an sani a sabon gari ko to su ma kawai sai mutum ya sa tuta a sama cewa wannan gidan it's allowed ka shigo ba ka da kaufi wajen shiga to sai suka ce wala atil fawahish muna zai ke wa albasha wa naqawul arhama sannan muna yanke zumunta wa nusiul diwa ya salam sannan muna saba wa makota duk abin da Allah ya hana kare duk suna anan yaqulul qawiyyu min nad'if sannan mai karfi a cikin yana kwatewa mara karfi mai rauni ya kwace ma duk abin da yake da shi ya tinye na abinci da kuɗi fa kunna ala zalik Jafar bin Abi Talib yace wa Najashi mun kasance akan wannan halin kuma hatta ba'atha Allahu ilaina rasula har sai da Allah ya aiko mana da manzo na'rifu nasabahu wanda mun san nasabarsa wa sidqahu da kuma gaskiyarsa eh an san asalin su dama su larabawa kafin zuwa musulunci suna alfahari suna girmama nasaba mutum ya zo ya ta bayani cewa ni wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane dan ya dai har sai an ce wani ya isa to saba sanin nasaba kawai saboda haka wa amanatahu da kuma amanarsa wa afafahu da kamewarsa ko al'afaf shine kamewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina to saboda haka shine wannan kamewa fa da'ana ila Allah sai ya kira mu zuwa ga Allah limi wahidahu dan mu wato kadai tashi wa na'budu kuma mu bauta mar shi kadai wa naqlahu ma kunna na'budu wato alhalku shine cirewa mu fita daga duk abin da muka kasance mu cire duk abin da muka kasance muna bautawa wa aba'una da iyayen mu min dunihi wanda ko yake koma bayan Allah min alhijara daga duwar wasu wal awsani da gumaka wa amara na bi sidiq alhadith kuma ya umarce mu da yin magana ta gaskiya idan za mu magana mu faɗa gaskiya wa adayin amana ya umarce mu da murka bada amana wasilatin rahim ya umarce mu da muka da rika sadar da zumunci wa husnul jiwar kuma mu rika kyautata wa makota ba hadisi nan ko har annabi na cewa wato yawa a sai da ya zaton cewa wato makoci zai zai zai zai zai zai gaji makoci ma zalin jibrilu yusini bilja ko hatta zanantu annahu sayawritu jibril bai guje bene min wasiya akan makoci har sai da ne tsammanin makoci ya mutu zai gaji gaji makoci wa abudullah ga ayati hukukul hajara wa abudullah ila akhiriha wal kaffu anil maharib sannan kuma wato an an ja hankalin mu dangane da duk abubuwan da yake na haramun cewa mu kame bakin mu da hannun mu da gaɓoɓin mu gaban duk abubuwan da Allah ya haramta waddi ma'i da kuma jini duk wani jini Allah madaukakin sarki ya hana mu zubar da shi ya hana mu zubarwa wani hana anil fawahi sannan ya hane mu ga yin albasha wa qawli zuri da zancen ƙarya wa aklu mali yatimi da cin dukiyar maraya domin a nan lokacin ba su mai da ita komai ba innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna yaquluna fi budunihi fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaga har wani narko aka zo ana yi ga cewa duk wanda ya ci dukiyar maraya ga irin azabar da za a yi wa qadaful muhsana da kuma jiban katangaggun mata kawai ka ga ta zo ta ga kaza mutum ya ɗau kalma ya faɗa ya ce yanzu haka ko talenta da hijabi da nikabi ko da hijabi kawai ka ce yanzu haka ma kaza dai to ka jefe ta kuma sai Allah madaukakin sarki ya kama ai irin su ne masu kaza ka san akwai munafukan mutane masu irin wayannan kawai wanda wani ya ga wata mai zubar addini zai jefe ta da kalma a yanzu dan an samu wata ta yi laifi misali wata an taba kama ta ta yi sata da hijabi shi ke nan sai ya zama hijabi ba kyau ba ya determinin haka domin wanda ake kamawa suna sata ba hijabin ai da kaya a jikinsu sai a ce sai a rika yawo sarara tunda ko kuma duk wanda ka gani da riga da wando tsarawo ne ba ya determinin haka idan kana da niyya da ba ka ce mutuncin addini sai dai kana da wannan niyyar wannan shine kawai to shine ma ne yake cewa al-qasabul muhtara kuma wannan yana cewa abubuwa bakwai ma al-mubiqat ko sab'un min al-mubiq ko kuma ittanibu sab'a al-mubiqat da annabi ya faɗa ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu halakarwa su ne ai al-mubiqat kaga da gaske bayan ya kawo ashirku aklu malil yatimi wasir wa aklu riba sai ce wa qadaful muhsanati al-mu'minati al-ghafila da diban wato katangaggiyar mace mumina wai ta bata ba san me kake ba kawai ka jefe ta da zina to da gaskiya akwai irin wanne na halakar da mutane wa marana an na'budu Allah wahdahu kuma Allah ya umarce mu da mu bauta Allah shi kadai la nushrik bihi shay'a kada mu sake mu shirka da Allah da wani abu wa marana bis sala kuma yana umartar mu da sallah duk wannan ba na faɗa abin da annabi ya dizi ne yana ta gaya wa har yanzu bayani yake kaga inda da daji bai da kokolwa duk wannan bayanin ai ba zai iya zubo shi ba um abuwan jabir bin abi talib wa zakati da zakka wa siyami da kuma azumi qalat sai ummu salama ta ce ba addada alaihi umurul islam ba iya nan ya tsaya ba sai da Ja'far ibn Abi Talib ya duk idin dugo ma al'amuran musulunci nan kawai halatta kasin sai ba ita ma ummu salama din fa saddaqnahu wa amanna bihi sai muka gaskata shi kuma muka yi imani da shi wa taba'na ala ma ja'a bihi wannan Jabir bin Abi Talib ne ya faɗa haka yace da annabi ya tsora ba kan wayan abubuwan gaba daya sai muka gaskata shi kuma muka yi imani da shi fa abadna Allah wahdahu sannan muka bauta wa Allah shi kadai falam nushrik bihi shay'a kuma ba mu yadda mu hada shi da wani abu ba wa haramana ma harama alaina wa haramna kaina akwai dauri wa haramna kuma muka haramta ma harama ma harama alaina abin da ya haramta mana wa ahlalna sannan muka halatta ma ahalla lana duk abubuwan da yace mana halal ne yace fa ada alaina qaumuna wannan abubuwan da muka yi gaba daya sai mutanen mu suka wuce gona da iri akan mu shine suka yi mana ta'addanci shine fa ada suka yi mana ta'addanci suka wuce gona da iri saboda mun yarda da wayancan abubuwan fa'azzabuna suka azabtar da mu wa fatanuna an dinina suka fitinance mu dangane da addinin mu liyarudduna ila ibadatil awsan dan su dawo da mu fatanuna ya hada da jarrabawa shine kama su da karkai suna azabtar da su suna daddaure su duka wannan yana cikin abubuwan da ake nufi dan su dawo da mu ila ibadatil awsan zuwa ga bautar gumaka min ibadatillah daga bautar Allah da muke su mai da mu zuwa kan bautar gumaka wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-qaba'id kuma su dawo da mu zuwa kan halatta abin da muka kasance muna halattawa na daga abubuwa waɗanda suke na haramun muna na su ne al-qaba'id masu datti falamma qaharuna yayin da suka rinjaye mu in Ja'far bin Abi Talib wa zalamuna kuma suka zalunce mu wa shaqqu alaina wato kuma suka yi mana rashin arziki shine shakka wa alaina wa halu bainana wa baina dinina suka nemi su sa wata katanga tsakaninmu da addininmu su tsare mu da addininmu kharajna ila baladik sai muka fito zuwa garinka muka taho nan waqtalnaka ala man siwa muka zabe ka akan duk wani wanda yake koma bayan ka ba kai ba wa ragibna bi diwari kuma muka rika kwadayin muka kwaɗaiti wajen yin makwabtaka da kai. Wa rajauna Allah nublama indana ayyuhal malik kuma muke fatan cewa ba za a zalunce mu ba indaka agwan indaka a gurinka ayyuhal malik ya kai wannan sarki gaskiya Jabir ya iya magana ku duba yadda yake bashi wani cin hanci na magana bayan ya kawo duk wayannan abubuwan na dalilai sai zanto maganganun na sai daga wanda ake wahayi ɗaya bayan ɗaya Allah ya masa ilhama duk abubuwan nan da ya kawo kaga duk har wa'ancan da suke a gefe wa'annan mutum biyun da aka turo har su da suke a gefe sun rasa ina ne makusa me za su ɗauka su zarge shi da shi a maganganun da yake kana ummu salama ta ce fa kana lahun najayi yana rufe baki bawo ta'kid sai kawai najayi yace da shi hal ma'aka mimma da'a bihi anillahi shay shin a tare da kai akwai wani abu da wato ya zo da shi na daga Allah shi annabin da kake faɗa a tare da kai me kake da shi fa qala lahu ja'far na'am nan take dawo ya ce kwarai kuwa in dai takon da Allah ya baki ne ina tare da shi fa qala lahu najashi faqra'u alayya najashi zai to karanto inda dai ka ce an maka wannan muna jiran ka kawai sai fara fa qara'a alayhi sadran min ka haya ayyun sadiq kawai zai baya daga farkon suratu maryam ai dai wato kirista yana jin larabci in ka karanta mana suratu maryam kida ma shi kake wallahi ko ba zai musulunta ba sai ka kida mai domin ya san wannan zancen ya fi karfin wani ya kirkira to yana fara sadaran yana nufin daga farko min suratu maryam yana fara karatu daga kaf aya ayyun sa zikru rahmati zikru rahmati rabbika abdahu zakariya zakariya kuma sun san izna da rabbahu nida al khafiya yayi ta tilawa yana ta zubowa ai kuwa da ya fara wannan karatun qalat ummu salama ta ce fa baka sai na daji ya fake da kuka wane mutum yace wallahi annajashi kenan tace wallahi na rantsi da Allah najashi fa baka wallahi najashi wannan magana ta ce tace na rantsi da Allah sai da najashi kawai ya bace da kuka hatta akhdala lihiyatahu wa sai da ya tika gemunsa shine akhdala har sai da ya tika gemunsa shagab wa bakat asaqifatahu duk wannan malaman da ya gayyato malaman kiristocin nan manyan malaman nan wannan wato wannan da Allah yake gaya ma ahbasun nasu ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum to duk wayannan manyan malaman nasu sai da ranto gaba ɗayan su kowa sai da ya duka gemun sa da kuka hatta aqdalu masahifahum har sai da suka rika duka littattafan da suka zo da kuka da hawan ya hayyu ya kayyum saboda haka hina sami'u ma tala alayhi yayin da suka ji abin da ake karanta musu kai ka san suratul maryam wani salo Allah ya mata da dadi ko ba ka jin larabcin kana biya ta zaka ji wani dadi da Allah ya mata kai ta biyawa irin su har a dai irin su wa baran biwalidayhi wa baran biwalidati fa hamalatu ban tabagat duk wayannan guraren zaka ji wurare ne da ko ba ka jin larabci suna ɗaukar hankali to gaba ɗaya su suna jin larabci kuma sun san gaskiya kawai sai kowa ya fashe da kuka sun makalar na jashi sannan bayan nan kun ga sun ma an kawo a tarafi sai dai ɗan yi jinkiri wato kamar mutum ya ɗin yayi kuka kaga kai tsaye sai ya ɗan huce sannan zai yi magana sai da ya ɗan huce tukuna sannan zai yi magana ya ce inna haza lallai wannan wallahi na rantse da Allah wallazi ja'a bihi Musa da abin da annabi Musa ya zo da shi la yakhruj min mishkatin wahida yace na rantsi da Allah da wannan maganar da aka biya yanzu wannan zancen da abin da annabi Musa ya zo da shi daga alƙuki ne suka fito ko al-misbahu fi zujada al-wato miskat shine wato kamar makon fada daya kamar wata taga ce wata irin taga ce da Laraba suke zuwa ita ke kira mishka ko Allahu nuru samawati wal ardi masaluhu matsal nuni ka mishkatin fiya misbah kamar wani alkuki ne da aka sa fitila a ciki to wata taga ce da suke rarrake bango sai a sa fitila a cikin an kunna sai ya zanto tana reflective kamar zai ba suke sa wata a cikin larabawa sai ta rika reflective a kai duk wannan za ta amsa suka yi a gurin larabawa sai ta haske daki gaba ɗaya to shine annabi najaji yake cewa na rantse da Allah da a taura da wannan maganar da kai yanzu ka biya karatun nan da kai yanzu gaba ɗaya daga alkuki ɗaya suka zo wato daga guri ɗaya suka zo duka Allah ne ya aiko da kaga dai ai sun yarda da cewa annabi Musa Allah ne ya aiko shi ko kaga yake wazance mu sai ce to wanda ya aiko annabi Musa shi ya aiko annabin wa'annan mutanen abin da yake nufi kenan sai ce in talika ba mutum biyu ba ne za ku iya tuna min suna yanzu mutum biyun da aka sa wakilci daga cikin kafirai zuwa yi ko an yi delete all karatun mu na wancan ka ku buɗa ku gaya min da ka zuwa yi Abdullahi bin Rawaha awa aka da makalla ba da shi bane suwaye mutum biyun da aka aiko masu jagoranci za ku zaba mu tsaya da karatun sai kun faɗe su kuwa ai rikewa eh na bangaren kafirai wanda aka bada jagoranci zuwa yi malam musa daga kana haka ai kowa da kowa ne su wane ne mutum biyun nan rike su zaku su ne kafofin da ake rikewa su wane ne gaskiya ku daina mantawa a to ku ta ta amsa a yi ku ta to ai da za ta ruga da yanzu zuwa yi a dubu ka za ko wanda kun ya wuce littafin ma ba iya za ta amsa to to to ai za ta amsa ma sai ka iya a zato ba gan su ba zuwa yi malam jagororin da aka turo su zama wakilan kafirai suwa aka turo Abdullahi bin Rabi'a eh da kuma eh Amr bin al-As wanda ba na fi zaton ba za ku manta ba kenan Amr bin al-As din mahaifin Abdullahi bin Amr bin al-As bai kamata a ce ya tabo wani Abdullahi bin Rabi'a ya bace amma wannan bai kamata ya bace ba su aka tura a matsayin jagororin da za su je su wakilci kafirai gaskiya ya kamata ku rika rikewa ana akalli irin wannan gabobin ka rike za ka kana zaune za ka iya isti ga zari halatto da bai faru ka ce da wane da wane ma ai su suke kaza haka ake yi wane da wane kuma irin wannan tambayoyin muke ta kalubalantar matasa ku rika tura wa yan whatsapp da facebook ba kawai wani waye turo ba hutar budurwa da kuɗi da da mota yawa ce wanne kake so saboda rainin hankali ba irin wannan ba kawai ya harba tambaya cewa su waye wakilan da aka turo gurin najaji wakilan kafirai waye kuma jagoran musulmi wannan tambayoyi ne da za a amfana da juna tambayoyi ne masu kyau saboda haka ya kamata a rika kulawa gaskiya musamman tira tana buƙatar ta a rayuwarka ta yau da gobe ka tabbata ta haka to sai yake cewa to bayan an turo amru bin al-as da abdullahi bin rabi'a su wa'annan biyun sai yace da su in dalika na daji yace ku tafi ku tashi ku tafi fa wallahi na rantsi da Allah la uslimuhum ilaykum abadan ba zan taɓa mika mu shine la uslimuhum ko almuslim akul muslimu la yazlimuhu wa la yuslimuhu ba zai mika shi ba ko yawa to saboda haka la uslimuhum ilaykum yace wallahi ba zan ba ku su ba ina ku tafi kawai wala ukadu ai wala ukara ba zan ba ku zan ba ku su ba ko ku zama ba ma zo ku gurin ba ba zan ba ku su ba gwara ba ku tafi to kun ji wato tattaunawa da aka yi tsakanin najashi da Jafar bin Abi Talib da kuma wa'ancan wannan tambayoyin zan yi don Allah ya da sati mai zuwa asila din an gane ko yawwa muhawala ukra lil waqi'a bain al muhajirin wa najashi muhawala shine kokari ko wani tirai mutum ya ƙara yin kokari ukra ta wato na daban wani kokarin na daban za ku canza wuta ne okay wani kokarin na daban bainal muhajirina wanda aka yi aka yi shi lil waqi'ati dangane da tattaunawa waqi'a yana zuwa da ma'ana biyu a ce wani wani abu da ya faru ko kuma wata tattaunawa duk ɗaya ne ma kusan tattaunawa da aka yi a baya to wani kokari na daban lil waqi'ati bainal muhajirina wannan da shi dangane da tattaunawa da aka yi dangane da abin da ya faru tsakanin muhajirun da najashi qalat ummu salaf bayan an yi wancan kokarin to ga wani kokarin za a kuma sai ummu salama ta ce falamma kharaja amru bin al-as falamma kharaja yayin da suka fito amru bin al-as wa abdullahi bin abi rabi'a da abdullahi dan abi rabi'a min indi daga gurinsa kala amru bin al-as sai amru dan as yace wallahi na rantsi da Allah la unabbi annahu gadan aibahum indahu yace wallahi gobe sai na zo na gaya musu na gaya wa najashi aibun wa'annan mutanen a gurinsa sai na zo na gaya mar wani aibu da suke da shi sun ma'attasilu bihi khadra'ahu an gane ko sannan na tumbuke shi ne attasilu na tumbuke duk wani kwartini da suke da shi a gurinsa duk sai na tumbuke shi da wani abu da suke ji da shi da abin da suka zo suka kafa kansu da shi duk sai na tumbuke shi qalat sai ummu salama ta ce fa kana lahu abdullahi bin abi rabi'a sai abdullahi bin abi rabi'a yace wa kana asqal rajulai to ya bu a cikin mutum biyun nan ya bi takawa kamar ya bi amru bin al-as takawa duk da cewa ba su musulunta ba amma ya bi shi jin cewa ya bi shi kusa kusa da gaskiya yace la ta al karkai haka fa inna lahum arhaman domin suna da wato arhaman suna da alfarma da kuma zumunci su wayannan mutanen wa in kanu kad khalafuna duk da cewa sun saba mana amma ba suna da wannan abin da na faɗa kaga haka kalimatu haqqin ko wa alhaqqu ma shahidat bihi al'adau gaskiya shine abin da ma abokan gaba suka faɗa kamar da Abu Jahil ya taba gayawa wasu kafirai da wani ya tashi gefe yake da shi me zaka ce akan Muhammad kai kake ce man musamman kana ta faɗa kalmomi tsakaninka da Allah me zaka ce da shi zai ce wallahi inna Muhammadan lasadiqun ma kazaba Muhammadun qattu Abu Jahil ba shi za ban ya dai Allah ko huwal mutan yace da jinaran sai da Allah Muhammad gaskiya yake faɗa bai taba ƙarya ba yace kuma kuke dan makan ƙaryar ku yace zo zo ka ce wallahi musulunta ran sai tafiya bai shi ya je musulunta shi kuma ya zauna a haka shi za ka ji masu waka wani yana tara su zamanin annabi wallahi ba ka sani ba ko dan baran da Abuja da zaka zama da Allah ya kawo ka yanzu kawai ka ba Allah yo ga Abuja me bai gani ba Walid bin Mughira me bai gani ba Musailama bin Kazzab duk ya irin su bai ba su gani ba amma ba su ba da gaskiya ga Allah ba saboda haka ka yanzu da Allah ya yi ka ya fi ka sani hikimar da ya kaka yanzu ka yi kokari ka ba Allah da annabin kawai ka zauna lafiya yawwa amma nan tatsuniyar da kake tatsuniya ce da ba ta da hoto to sai yake faɗa cewa ka sani cewa suna da wato zumunci duk da sun saba mana kana zai ce wallahi la ukhbirannahu na rantse da Allah sai na baki labari annabi ya za'umuna anna Isa ibn Maryam abdu wa wallahi sai na gaya wa na jaji cewa suna da riya cewa wai annabi Isa bawa ne ba Allah bane wai da wannan za a soke su qalat sai mu talaba ta ce sun magada alaihi ligat kawai washe gari zai sammako zai je kai surku fa qala lahu sai ce da shi ayyuhal malik ya sarkin mu ya kai sarki innahum yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima suna faɗar zance babba akan annabi Isa ɗan Maryam. Ba arsili ilayhim aika musu nan sinin ɗin kasra ne da ita a duba da kyau. Ba arsil alayhim aika musu fas'alhum amma ya kulu na fi. Ka tambaye su me suke faɗa a kansa. Eh, aika musu kai bayan sun zo ka tambaye su me suke me za su faɗa ka annabi Isa ko me suke faɗa da kala sai ta ce fa arsala kaga wannan kuma sinin din da fataha fa arsala ilayhim yas'aluhum anu sai aika musu yace a tambaye su me za su ce aka annabi Isa kuma za a wannan shi yake nuna cewa ba a ba sura Maryam gaba ɗaya da biya ba dan da duka ne ai akwai gurin da yake cewa inni awala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabi'a ko nabiya ko to kaga kawai wani abubuwa tunda suna ta kuka sai ma ya hakura da karatu bai da ayoyin da yawa ba tun daga farawa a farko suka jikin su yaba cewa wannan gaskiya aka bude ta fa arsala ilayhim yas'aluhum anhu sai aika musu wato yana tambaye su dangane da annabi ta kana sai tace walam yanzil bina mithlaha bai taɓa saukar da mu wato a gurin da ya saukar da mu irin kwatankwacin wannan gurin ba misali in da ba ta kusa da shi yanzu ya kawo ta kusa da shi saboda abin da suka yi a farko kun fahimta da kyau ko sai zan to an kana matso da su kusa dan a ba su kula ta musamman fas jama'a alqawmu na to mi filu kwatankwacin wannan din kwatankwacin wannan zaman ba ta bai ba ko mislu ko mislan hadisi ba da ma'ana فاجتمع القوم sai mutanen suka haɗu mutane suka haɗu fa qala ba'dhum li ba'd fi sajin siyar kacewa da sayi ma za ta kulu na fi isa idza ta'alakum anhu me za ku me kuke faɗa ko me za ku ce akan annabi idan an muku tambaya a kansa qalu sai suka ce na qulu wallahi fihi ma qala Allah na rantse da Allah ba abin da za mu faɗa ba abin da Allah ya faɗa a kansa ba shi kadai za mu faɗa abinda Allah ya faɗa a kansa shi za mu faɗa. Wa ma da bihi nabiyuna ka'inan fi zalika ma huwa ka'in da abin da annabin ya zo da shi ka'inan fi zalika wanda akan haka ya kasance da kuma abin da zai kasance a kai ba canji ba canji abin da muka san yana kai za mu gaya ma walamma da kalu alai kun gane wannan tambayar tambaye su suka tun a waje su ji in an je don kar a je gaban su faɗi sai suka ce kun ga yake musu dabarar zance cewa abin da muka sa annabi na kai shi za mu faɗa ba su faɗi exactly precisely ne suke so su faɗa ba amma abin da muka san annabin mu yana kai shi za mu faɗa abin da suka gaya musu kenan su kuma sai suke murna saboda sun san cewa annabi Muhammad a can maka yana cewa annabi Isa bawa ne bawan Allah ne ba Allah bane sai suka yi tsammanin wannan kalmar za ta bata na jashi rai saboda haka kawai sai suka kyale su aka shiga falamma da kalu alai suna shiga qala lahum ma taquluna fi Isa ibn Maryam sai yace da su to me za ku ce aka annabi Isa dan Maryam fa qala lahu Jabir ibn Abi Talib sai Jabir ibn Abu Talib yace naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna za mu faɗa abinda annabinmu ya zo da shi huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu ko wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhun min ko wal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kasu ma'ida ta yi bayani in detail dangane da matsayin annabi isa suratul ma'ida musamman karshe karshe to sai yake cewa huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu ko wa kalimatu alqa ila maryama wa ruhun minhu aka yi zuwa hadisin bukhari to annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kalmar ubangiji ne da ya jeba daga annabi maryam na maryam zuwa ga nana maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare shi minhu mun sha faɗa ba ana nufin min tabi'idiyya ba da yan larabci suke faɗa ta wani tashi a'a ba ita bace to sai yake cewa wa kalimatu alqaha ila maryam da kuma kalmar da ya jefa zuwa ga nana maryam ita ce kun fayakun al'azra mala yaji kasa tan za ku ya gaya muku shine albikir budurwa nana maryam budurwa ce abin da yake kira budurwa ko wace ba taɓa sanin ta namiji ba albatulu shi ne ba wuce yake cewa batula an gane ko allati la ragbata laha fi zawaj wata ita wata ba ta ma kuɗin auren kwata kwata ita ce batula maryamul batul dama lakabin nata ne duk da an turo an mayarwa na na fadima ko a cikin alkab na na fadima akwai batula ko wani mawaki yana ta wai ya mata hura ya ɗaya rama a zumiya ko ya batula ya wane ne duk gaba ɗaya zunayenta ne a wannan da aka damfara mata kaga akwai banda guluwi da aka yi da abubuwa iri iri to sai yake cewa albatul kalat sai ta ce fa zaraban najaji ya dahu ila al-ard na da ummu salama ta ce ai Jafar na rufe bakinsa kawai sai najaji ya buga hannunsa a ƙasa fa akada min a'uda ya ɗauko sandarsa ta girma wacce yake wato dogarawa ثم قال سميت ما على عيسى بن مريم ما قلت هذا العود an gane ko wato annabi isa dan maryam abin da ka faɗa bai wuce wannan ba bai wuce wannan abin da wato abin da annabi isa yake a kai bai wuce abin da ka faɗa waɗannan wannan da ka faɗe shi shine ma a da bai tsalle bai ƙetare abin da ka faɗa ba. Shine ba ma a da Isa bin Maryam ma kulta hadha al'ud. Al'ud din shine sandan. An fahimta da kyau ko? Kamar su a wannan yanayin su kamar yadda malam mai Mubarak Kuri yake faɗa. Idan wato kaga basara yake ya ɗauko ana cikin magana ya ɗauki wannan sandar wato yana nufin abun fa da ake a kai ɗin nan wallahi ba gudu ba da da baya shi da ya ɗauko sandar ya riƙe yana so ya nuna musu cewa wannan ba abin da wayannan mutanen suka faɗa wallahi ba gudu ba da baya ba da da baya tunda kuka ga da riƙe sandar nan shine abin da yake gaya musu to shine ma da yake cewa fatana karat wa tsarikatu gaba ɗaya wannan wato wannan baɗarika wanda aka kirawo kwamandodin nan ko wanda aka gayyato su suka zo gurin ko wanda aka kakkawo su har aka ba shi kyauta fata naka da sai suka fara hayaniya ai ta kallama suka fara magana wa ka'annahu kalamun ma'a ghadabin wa nufur kamar suna magana cikin fushi da irin harguwa suna tattaga murya cewa wallahi kaza ai mu kaza sun ga sarki ya mi kauya to shine ma da yake cewa ana yin haka kuwa hakan na baruwa fatanakarat badarikatu haulahu duk wannan komandodin da suke gefen sa sai suka yi tawaye shi na kala ba kala yayin da suka ji abin da najashi ya faɗa fa kala yace wa inna qardu na rantse da Allah wa inna qardu ko da za ku yi harguwa ku yi ta wannan ihu wallahi na rantse da Allah idza abu fa antum fiyum ya ga ya wayannan duk harguwa da za ku kuje ku ta yi ina abu ku kuma ku tashi ku tafi ya ga ya ta Jafar fa antum suyumun bi ardi asiyum shine al'aminu ku tafi ku amintattu ne a kasata ba wanda ya zai taɓa ya ma ƙara tabbatar da abin da yake ba da yasa in bracket asiyu yaran habashiyanci ne sai ce yani al'aminu al'aminu na amintattu kenan man sabbakum gurima ku je ba duka ba duk wanda ya zage ku sai mun sai mun daukan muku fansa shine gurima duk wanda ya zage kawai sai mun daukan muku fansa summa man sabbakum gurima wanda ya kuma zagin kuma kuma daukan fansa amma uhibbu anna li dabaran yace ba zan so a ce ina da katar dutse tare da goran dutse ba shine dabar aljabar kenan dutse zahaban na gwal wa inni azaitu rajulan minkum a ce kuma na cuci mutum ɗaya a cikin kun san me yasa ya mai da martani me dalili saboda ai sun kama kyauta a baya ko da kwamandodi da kuɗaɗe da abubuwa iri-iri zinare gwal an kama da yawa to shine wato yace ba zan so a ce wato ina da tarin dale da goran dutse na gwal ba alhali in cuci mutum ɗaya a cikin wayannan mutane saboda gaskiya yake nema sai yake ruddu alaihi ma hadaya huma yace da amru bin al-as da abdullahi ibn abi rabi'a yace ku ɗebi dukiyarsu gaba ɗaya ku mai musu bana so fala hajata lana biha ba ma bukatar ta ba ma bukatar ta gaba ɗaya ku fata wallahi na rantse da Allah ma akaza Allah minni rishwa Allah madaukakin sarki bai wato bai karbi rashawa cin hanci Ibrahim ba bai karbi cin hanci a gare ni ba shi na radda alayya mulki yayin da ya dawo min da mulki na shine malaman tarihi suke cewa an taba samun lokacin da aka taba yi maka kwatan mulkin aka kwace kuma daga baya Allah ya dawo mata shi sai ce ni ma san da Allah ya dawo min da mulki na bai karbi cin hanci a waje na ba saboda haka bana bukatar cin hanci fa akhadha fa akhudhu rishwa fi ballantana fa akhudhu rishwa fi ballantana tauki rashawa a ciki in karbi rashawa ni ma yanzu wa ma ada annasa fiya sannan wato mutane kuma ba sa yi mun biyayya a kansa shi wannan rashawar fa adiqum fihi wallan tana ne musu biyayya akan rashawa ni ba qalat ummu salma tace fa kharaja sai amru bin al-as da shi da abdullahi bin abi rabi'a suka fita maqbuhaini karka ce maqbuhin maqbuhaini domin su bi ne sai suka fita wato suna ne masu sakakkiyar gwiwa cikin asara eh madudan alaihi ma ma da'a bihi ana masu mayar musu da abin da suka zo da shi gaba ne aka ce ba a so gaba ɗaya aka ce ba a san abin da suka zo da shi yace wa kamna indahu bi khairi darin ummu salama tace muka zauna a gurin najashi bi khairi darin a gurin a gidan da yake mafi alkhairi ma khairi darin tare da mutane mafiya makota mafiya alkhairi to za mu biya musulunta sai ya zo sai mu tsaya a durus ma da yace islamun najashi sai musuluntar najashi din kansa kada aslaman najashi hakika najashi ashama ya musulunta wa saddaqa bi nubuwatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma gaskata annabin annabi alaihi salatu wa salam wa in kana kada akhfa imanahu an qaumi duk da cewa ya koyewa wato mutanensa imaninsa ga ayan nan karshe karshen Ali Imran ko wa inna min ahli kitabi illa la yu'minanna bi ba ita ba laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah akan najashi ta sauka akan sa ta sauka saboda haka Allah ya ba wa annabi labari yana Madina cewa najashi a habaka ya musulunta kuma yace a tashi ayi masa sallah salatul ghaib in ka karanta akawun jana'iz na albani har zaka ji sabani da malamin suke cewa ya halatta a yi wa wani salatul ghaib yanzu ko kuwa iya najaji kawai ta hau kai duk mai ji sai karkade to sai yake cewa lima alimahu fihim min as-sabat haka ne ko wa in kana qad akfa imanahu an qawmihi lima alimahu fihim min as-sabat ala al-batil saboda abin da ya gani a kansu shi ne jakin akan mutanensa na daga tabbatuwa akan barna ba sa san gaskiya wa hirfihim ala dalal da kudayin su akan bata suna da kudayin bata duk abin da yake bata ne suna san sa wa dumudihim ala al-aqaid al-munharifa al-dumud shine daskarewa zaka da cewa ne ya biya dumudi wanda ba ya san gaskiya kenan kai dumudin kai yawa wanda zai zo ya kafe ya ce ai wallahi ko kaza ne sai nayi to wannan mutum mai dumudi kenan mai daskarewa kamar kankara to sai yake cewa wa dumudihim ala al-aqaid da daskarewarsu kafewa kenan kafewarsu akan aqidu al-munharifa wanda aka jirkita su to shi ne ma ne ce wa in sadamatil aqlu wan naql ko da wannan aqidin za su ruza hankali da kuma wato wato dalili an nakalu shine abin da aka turo na gaskiya ko a karatun ku kuna yin nakalu nakalu nakalu harakatil hamza ila nun sakina ko jannati adinin allati wa'ada arrahman kaga nakalu kai harakatil hamza ila nun sakina to irin wayannan abubuwan misali to an nakal da tirowa kawai to sai yake cewa um fa ana abi hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه annabi alaihi salatu wasalam ya yi shela dangane da mutuwar najashi lokacin da wato ya rasu nan da ya rasu sai Allah annabi alaihi salatu wasalam ya yi shela cewa najashi ya rasu wa qaraja bihim ila musalla annabi ya fito da sabai zuwa gurin filin sallah a cikin masallaci ba musalla waje فسب به هي متسو وكبر عليه أربع تكبيرات هي متى كبر كبر هدو wato aka yi masallar gawa yana can kuma a abasha su kuma suna madina sannan aka yi masallar gawa wa an jabir radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisin na jabir Allah ya kara masa ya ce annabi ya ce hina matan najaji yayin da najaji ya rasu yace mata yauma rajulun salih annabi yace yau wani mutumin kirki ya rasu ya ga wa sahabbai haka wani mutumin kirki ya rasu ya salam sai yake cewa fa qumu ku tashi gaba ɗaya fa sallu ala akhikum akshiba yi sallah ga dan uwan ku wanda ake kira akshimatun najashi sunansa kenan shi ma Allah ya sa karamanta akshima wasu za a fata a kai amma wannan ya fi fitowa ashima ashima to shine sunan najashi radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara masa yadda wa kanat wafatuhu rahimahullah rasuwar wato najashi ta kasance Allah ya Allah ya ji kansa da gabara sanata 90 innal akthar a shekara ta tara ne bayan wato a gurin mafiya yawa mafiya yawan malamai sun taba kan cewa a shekara ta tara najashi ya rasu wakila sanati samani wasu malamai suka ce a shekara ta takwas amma karfi mun sha ba da misalin ya ake samun sabanin shekara kaji wasu sun ce bakwai wasu sun ce shida kamar na na aisha aurenta shida da bakwai din nan mun sha faɗa irin wannan sabanin me yake janyowa kawai wai kirge ne kawai kabla fathu makka kafin ai fathu makka to wasu malamai sun tafi akan akan ka karanta usdul gaba na na ibn al-asir da al-isaba fi da mai sahaba na ibn hajar al-asqalani to wannan dai shine a takaice dangane da abin da ya faru tsakanin najashi da mutanensa da kuma amru bin al-as da kuma ashima abuwan kai da abdullahi ibn abi rabi'a da jabir ibn abi talib da shi ma da tawagarsa wannan shine a takaice kana jin sadaki daki ita sira tana da daɗi musamman tun da labari ne mutanenmu kuma suna son labari saboda ka ga labarin a dunkule yanzu idan kana so ka bada shi zaka iya fitowa kawai mutane biyar zaka ware a gefe to zaka iya bada labarin da ka kawai ka zo ka dauna jaji gefe daya sai mutanensa sai Jafar ibn Abi Talib sai wannan komandodin an fahimta da kyau ko idan ka dau wayannan ka juye to zaka ba da labarin ko baka dau littafi ba kawai da ya rike sunan wayannan biyar din Najashi in kana so ka hada da Ummu Salama kanta Jabir ibn Abi Talib da mutanensa shi ma Najashi da mutanensa sannan wayannan komandodin Amr bin al-As da kuma Abdullahi ibn Abi Rabi'a wallahi zaka ba da labarin da ka kuma yau ka koma gida ka ba wa matarka labari ko ko kuma wacce za ka aura in ka je yau kawai labarin da za ka bata kenan za ka ji ya zauna Allah kawai ka yi tsaye tsari sai ai duk wannan za su fito duk za su fito in kana so kar ka manta su ba sai ka sa su kawai ka ce malaman sai su je mun ka tuno me suka yi za ka iya shi kenan fa ko yan dirawa da kuka suna yawanci duk ba irin wannan ake ɗauka ware ba sai ka ta kirkira kuma ka ta ba da ƙarya da ka ware zuwa kake zuwa tuntun ka gama to kai ma yanzu idan ka rike wayannan a tun daga abin da ya faru har lokacin da aka samu jita-jita lokacin da aka hijira ta farko ko aka dawo din nan ba tare da sun sani ba bayan an yi sujjada duk gaba ɗaya zai dawo maka wallahi sai ka tuno shine za ka ji an ce wani shi ne karya gaban yara kana tarihi sai gaba sa so ka fita irin wannan ne kawai rike wayannan mutum biyar din da ka zo dama wasu sun iya tsokana wani malamin da ya zo kawai ya yi saura minti goma ya fita sai kawai ba da tarihi amma in ka fara irin wannan zaka sa a tsani malamin gabanka tun da ka zo an sai lokaci ya yi a wallahi ba ma so kaza to ka sa an tsane shi a zai kayi hikima sosai da sosai wallahi wal musta'an abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa ina ga za a yi kiran sallah idan da tambaya ɗaya biyu sai mu sai kuma mu yi sallah Allahu akbar guji yan uwa dai suna da ba dogon bayani zan mu gaskiya ana tsammanin gobe ko dibi shi zai zama ɗaya ga watan muharram gaskiya dai kamar da kowa ya sani babu wani abu da shari'a ta ajiye cewa za a yi ɗaya ga wata ya kama don za ga mutane sun fara ta tura abubuwa a ne sunansa a whatsapp ana ta tura shi saboda haka duk ɗalibin ilimi ya san ba wani abu da shekara ta wato aka ajiye shi za a yi abin da ya rage kawai shine bai fi a ce maganar azumi ba kuma wataƙila zafi mai zuwa mun gama karatu mai bayani a kai na tasu'a da ashura amma dai maganar ɗaya ga wata ya kamata mutane su fahimta har da wasu salloli da ake raba kai za a tashi aiki ya kamata mutanen mu su ji tsoron Allah ita ibada ba ta karbuwa sai ta haɗa abubuwa biyu al-ikhlas wal mutaba'a mutum yayi dan Allah kuma yayi wa annabi koyi biyayya ga annabi akan abu sannan ya kabu wannan shine wallahi musta'an a kurkusi na'am na'am magana shi ne ai ruhi ne daga gare shi me yasa ya zama ruhi ko kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun min ka gane shi ne ai wasu suke cewa kamar kiristocin ka ce min din nan tabidiyya ce ai daga sashi idan aka ce hadal waladu minka kamar kai yanzu aka gaya ma ana nufin wannan dan sashin ka ne su je suka ce wannan min din masu jin larabcin su tabidiyya ce wani sashi ne na Allah wanda min din abin da take nufi tana nufin min indihi daga gurin Allah ka fahimta da ku daga gurin Allah take ba wai min ce da suke daukan ta a kaidar lafiya ce tabidiyya ba domin Allah ne ce wannan wajen am wato kun sai kun sai kun sai fikin ya kasance Allah ce mata kun sai kawai ta samu an ta ce mai wannan kuma wato ya girmama a cikinta kuma Allah ya ba ta iko ya aka haife shi shine kun fa shine ruhun min wutan kamar da ruwa yake nuna malaika jibril ne yazo gashi surar ma ta nuna haka ko inni rasulu rabbiki ya balaki gulaman zakiya me take inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya قال إنما أنا رسول ربك لأعب لك غلاما زكيا أنا أقول لك تنا أعوذ منك muna neman tsari a gare ka domin ba ruwanta da harkar maza ita kuma ya zo ne a sifa ta wato mutum kuma namiji to shine ya mata bishara fa hamalatu fan tabazat bihi makanan qasiya nan da nan sai ta dauki ki kankace ne wannan to wannan kalmomin da ake faɗa har zuwa can gaba da za a yi dai wa kana tsaya qasiya wa barran biwali dai kafin ma ka zo nan inda Allah madaukakin sarki yake gaya mana fakuli wa shirbi wa qarni aina fa in ma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa'atat bi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ga tumana ya ke ruwar haruna ma kana abokin ra'asawi mun san dai babanki ba mutumin banza bane wa ma kana tummuki baqiya kuma babu ki ba karo ba fa asharat ilai sai ta nuna shi kawai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zan yi magana da wanda yake sun mangoyo haka suka ce ya zan yi magana sai iya ba ta hausa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakat wani aran ma dama ya muku baki anan ya ce karko kai oke saboda haka wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wannan shine kun ga kun din da kawai Allah ne ya uman ni da wato sai wa nabi Isa ya samu kuma ya samu shine na taba ba ku misali da wani a cikin malaman hadisi babban malami da aka kai to to to ya za a kure shi yana zuwa kawai sai aka jefe shi da kalmar annabi na Aisha aka ce ku duk kuna ta kun cika gari da cewa wai ku annabin ku ya fi kowane annabi a coci ba suka gaice shi to tambaya za mu ma an kawo ka mun yadda cewa annabin kaza kaza kaza amma matar da annabin ku ya fi so ai an zarge ta da cewa ta yi zina da yake babban malami ne gwani sai sai kwarai ko su ne amma ba ta kadai ba ce kuma qur'ani biya zarge su su biyu sai ce sai dai sai ta haihu sai ba ta haihu ba amma duk Allah ya wanke su ba ɗaya rabaran fata sun kowa zai sun koyar da kai kun ga ya riga ya kafa musu kusa haka ake yi da ba in mutum ya zo ga abin da ya yi da shi da shi zaka ba shi dalili kawai ya zo yanzu za ku yi mukabala da shi kirista kawai karka ta Allah ya ce a suratul kafi ina ruwansa da shi bai yadda ba da Qur'anin ba amma idan kai kotun a Bible haka da ya zo zai ce a ai ai qur'anin da kuke faɗa ya faɗa yace sun bi ya zarga amma dai ya wanke su ina abin da ya kafa kuma ba haka bane innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ko an wanke ta ita ko wannan ta ma zo da nan kuma Allah yake ba karo ba ce ita wannan ba ta haihu ba wannan kuma ta haihu idan kusa kuke so ku bugawa za ku bugawa a ita wannan ba ta haihu ba kun ga za a iya zuwa duk jita wannan kuma ta haihu to irin wannan abubuwan su ya kamata a ce mutanen mu musamman wanda kake mu'amala da kiristoci kana rike kana mu'amala da littattafan su na kiristanci ko da na hausa ne akwai bible na hausa ka rika yawan karantawa su wannan wato book din karin rike cewa a littafi kaza sun ce kaza a john an ce kaza a kaza an ce dukkanin rike yana da amfani gaskiya yana da amfani amma ciwo an ce kaza duka rike alaikum salam najashi shi ne yake ma malamai sun yi tsafani wasu suna ganin kawai shi kadai ta shafa wasu kuma suna ganin a ai kawai tun da annabi ya faɗa wasu da yawa za ka ga munaza a akai sosai tsakanin malamai abin da zai warware ma mana albani yana da ra'ayi amma ka koma ka ja labari da shi malam ibnu hajar al-asqalani sun tattauna masail nan dangane da cewa wasu da yawa dai sun taba kan cewa kawai da jaki ta shafa wasu kuma suna ganin ko a yanzu za a yi wallahu musta'an to abubuwan da muka faɗa daidai ko wata ce da kai a'a wannan ana magana ne akan abin da mutum ya kudin Allah madaukakin sarki zai shigar da kai aljanna bayan abin da ka faɗa da baki da kuma abin da ka kasance kana aikata ai da wani aljanna kenan innal ladina amanu wa amilu salihati sharadi bi ne wato alqawlu wal amalu salih ko innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi alqawlu wal amalu salih sune tira ko shiga aljanna ba magana ce kawai ba to wallahi musta'an abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗan uwa da suke jarabawa a jami'o'i ko ba suka gama wasu muna fata Allah madaukakin sarki ya ba su nasara waɗanda kuma za su fara Allah ya taimake su Allah ya sa ilimin su ya amfana da mu duniya da lahira muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ya zauna da kasan mu lafiya masu neman kasan nan da matsala da tashin hankali Allah ka san su Allah kada ka bar su su yi abubuwan da suke so Allah kai musu fashin kwai akan kwalta Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah madaukakin sarki ka ba mu wanda za su tausaya mana su kare lafiyar mu da addinin mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتوسا علينا فمضل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين